a dai lokacin da muka shiga suratul rum inda malami ya tabbata har muka kai aya na takwas yau kuma insha Allah za mu dora kan aya na tara akar makalla bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأن ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أفلم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shin ba sa tunane ne liyarji'u an gaflatihim don su dawo baya ga barin rabkanansu ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah bai halicci sammai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa illa bil haqqi sai dai da gaskiya wa ajalin musamman da ajali abin ambatawa duk abin da ka gani Allah ya bare shi ya yi mashi iyaka inda zai yi ƙarshe lizalika ga wancanin ka tafna indan cihaihi wanda za ta ƙare a lokacin tukewansa duk abin da gani a duniya mutane ne wasu abubuwa ne duka Allah ya yi su ne zuwa wani lokaci ya rasar da su wa inna kasirin minan nasi hakika yawanci daga mutane ai kufari makka ta kafiran makka da kafiruna wallahu masu karfin cewa ne bi da ƙa'irar bihim daga muwa da ubangijinsu ai la yuminuna ba su ba da gaskiya bilbasi da tashin kiyama ba'da al-mauti bayan mutuwa awalam yasiru fil ardi shin basu yi tafiya a cikin ƙasa ba fayanzuru su duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suka zo gaban su suka kasance min al-umami wa hiya ihlakum shine halakar da su ayan halakar da su na bi takzibihim rasulahum da karyatawan su manzannin su kanu ashadda minhum quwwatan sun zama mafi tsananin karfi minhum na gare su wato sun fi su karfi ka adin wa samuda kaman adawa da samudawa manya manyan mutane ne masu sassaka duwatsu masu yi gida a ciki wasarun Allah sun motsa ƙasa har rasuwa sun noma ta wa kallabuwa suka jujjuya ta suka yi huda zar'i wal garsi don shuka da dashe wa amaruwa sun raya kasar a shadda minhum mafi tsananin kuwatan kana wa amaruwa sun raya ta aksar min ma amaruwa fiye da suka raya kamar yadda aka raya kasa yanzu duniya ta yi kawa ta yi ado dama Allah ya alƙawarin cewa ta idza akhadhat al-zuruha wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha atayha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam takana bi damsi to Allah yana gaya wa mana kafiran makka in dai karfi ne ba su kai adawa ba in gine-gine ne ba su kai adawa ba in raya kasa ne ba su kai adawa ba to su duba inda adawa da samudawan suke akwai su ko babu su an halakar da su na wajen rasulun manzannin sun zo masu bilbayyana da hujjoji bil hujjaji zahira وما كان الله ليظلمهم ألا بكسن هذا لنشيس با بإلاكم ده هلكت نسو بغير جرم با تارد الليبي با ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أما سنزموا suna zalintan kansu ne saboda an yi masu gargaɗi sun ki
ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يوم يبلس المجرمون
نعم فما كان الذين ملائكة كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا سنن كرشن ودن سكا موننا كان يا كسنشي السوء ممونا أي تانيس الأسوي أي الأقبه مفهموني خبر كان على رفع عاقبة وكان عاقبة كينا واسم كان على على نسب عاقبة والمراد أبن نبي بهذا إتاء جهنم وإساءتهم باتاوانسو an bi an kazzabu bi ayatin Allah sun karyata ayoyin Allah kina ke cewa shi duk lokacin da mutum ya sabi Allah to za a yi digo a zuciyarsa wani digo baki idan ya ƙara za a yi ta digo baki har ya zamo zuciyan ba alkhairin da zai shiga masa amma lokacin da ya yi istighfari sai a goge da ya yi istighfari sai a goge shi na ce kalla rana ala qulubihim makami amalu dama da kayi aiki mummuna to digon zai zauna a cikin zuciyar to shi sa ba a son mutum wanda bai da istighfari at-ta'ibu min zambi kaman la zamba lahu to ubangiji yana gafarta kananan manyan wato kananan zunubai in ka nisanci manyan zunuban misali baya da ra'ayi musamman a wannan lokaci a ce mutum bai sabon Allah ko da gangan ko da kuskure ko ka ji wajen magana ko ka ga abin da bai dace ba ko ka ji abin da bai dace ba saboda zuciyar ya zama haka duniyar ta zama haka to amma in ka nisanci manya-manyan zunubai shan giya baka yi baka zina baka caca duk waɗannan to istighfarin zai kankare maka waɗannan ƙananan zunuban to idan ko kana aikata wancan waɗannan ma ƙananan sai a gyara su zai su yawa to shine Allah ce a sakayyansu a su'a mummuna mafi muni kayi wannan baka tuba ba kayi wannan baka tuba ba sun taru sun yi takasubi sun yi kauri sun danne zuciya haske baya shigansa da idan ko haske baya shigan zuciya duhu zai shiga sun haka waɗannan Allah ce ƙarshen su dai ya zama mummuna saboda aikata mummunan da suka yi ba su tuba ba alkazzabo sun karita bi ayatullah wa kanu biha yastahzi'un sun kasance suna izgili biha da ita Allah ya bada khalqa Allah shi yake fara halitta yin shi khalqan nasi shi ya fara halittar mutane sun ya'iduhu sannan ya mai da halitta ya halqahum ba da mawjud ga munan muna raye nan shekaru kaɗan duk an mace wasu su zo a mace wasu zo a mace wasu sun riga sun mace tuntuni gaba ɗaya har Allah ya matar da kowa da kowa da komi har ma ya tambayi kansa limanil mulkul yau ba mai amsa sai shi sai an yi haka kuma sun mai ilu sannan ya ce kowa ya tashi sun mai ilahi turja'una sannan zuwa ga Allah ake mai da ko bitta'i wal yayi ko yurja'una ko turja'una wa yawma taqumu sa'atu qur'anan da sa'ar kiyama take tashi yublisul mujrimun mujrimai za su yi shiru iskutul mushrikun mushrikai za su yi shiru ba bakin magana lin qidai hujjatihim don ba su da wani hujja ai Allah ya aiko manzanne sun karyata bayan manzannai sun tafi an kawo masu gargadi da yawa mutuwa ma gargadi ne ba su bi ba furfura ma gargadi ne ba su bi ba masu bin Allah gargadi ne ba su bi ba waɗanda aka halakar da su irin su gargadi ne to a nan ba wani hujja da za su gaya ma Allah cewa ai baka aiko kowa bane walam yakun lahum min shuraka'ihim ba wani abokan tarayya nan gare su la yakun lahum min shuraka'ihim mimman ashrakum billah wa humul asnam sune kuma kali yashfa'u dan su yi ceto lahum gare su dan suna cewa a nan duniya rai muna bauta musu ne don su kusata mu ga Allah to Allah ya kace lahira ina gumakan don a ba su haushi ma da su da gumakan za a tura su a cikin wuta wa yawma taqumu sa'atu yusul muslimun wa lam yakul lahum min shuraka'ihim sha'a wa kanu sun kasance bi shuraka'ihim kafirun masu kusancewa da gumakan su ay minhum mutabarri'ina masu kubuta minhum daga gare su
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يخبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
wa yau ma da kuma sa'adu ranar da sa'ar kiyama za ta tashi yau ma idan ranar nan ya tafarrako za su rarraba al-mu'minuna wal kafiruna mu'minai da kafirai kowa zai je gidansa shi mu'mini zai karbi littafinsa ta hannun dama ya yi wajen dama kafiri zai karbi littafinsa ta wajen hagu ya yi wajen hagu kaga an rarraba kenan amma da dina amanu to Allah zai faɗi inda kowa bai je amma wannan suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai fa hum fi lawlatin su waɗannan sun tabbata a cikin aljanna yuzbaruna suna farin ciki dama kowa je gidan aljanna zai zama kamar ya dawo gida ne sai ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa adahu mun gode ma Allah ne mana gaskiyan alƙawarin sa manzanne sun yi gaskiya wa amma alladhina kabaru amma wannan zo kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu alqur'ani wa liqa'i lahira sun karyata gamuwa na lahira na albas tashin kyama wa gairi da wadansa fa ulaika wadanta nan ka fil azabi muhdarun suna halarta cikin azaba su gidan mu'minai yana sama ne gidan kafirai kuma yana ƙasa ne to ya za su yi su haɗu kowa ya rabu sun samu ɗaukaka waɗancan sun samu kaskanta subhanallah وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangiji ai sabbihu Allah ma'ana ku tsarkake ubangiji bi ma'ana sallu hina tumsun lokacin da kuka kai maraice ai tadkhuluna fil manami wa fi a cikin sa akwai salatani al maghrib wal isha wa hina tusbihuna da lokacin da kuke waye gari tadkhuluna fi sabahi wa fi salatu subhi wala wal hamdu godiya ya tabbata ga Allah fi samawati a cikin sammai wal ardi da kasa itiralun wa ma- wa ma'anahu ma'anansa bihamdihi aluha wa ashiya da maraice admun alahini alahin wa fi salatul asr wa hina tuziruna lokacin da kuka shiga garji tadkhuluna fi zahira wa fi salatul duhur to wannan ayan shi yake nuna lokutan sallah domin ba inda zaka samu alqur'ani an ce sallan azhar raka'a kaza la'asar raka'a kaza magriba raka'a kaza isha raka'a kaza ko ambace ta zuru din ko ambace ta la'asar ko ambace ta magriba domin an dai farlanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salloli biyar aka ce ya zo da su da ya zo da su lokacin sallah in yayi sai jibril ya zo ya ce to ya rasulullahi to lokacin sallah yayi sai ya masa jagora ya zo ya masa azhar ya ce wannan ita ce azhar sallar ta raka'a hudu kuma karatun da koyi la'asar ya zo ya nuna masa magariba ya zo ya nuna masa isha ya zo ya nuna masa subahi ya zo masa to sai alqur'ani yake shara anan fa subhanallah ku tsarkake Allah ma'ana ku yi wa Allah sallah hina tamsuna lokacin da kuka shiga yammaci to a yammacin na akwai sallah biyu akwai sallan magariba da isha wa hina tusbihun ku yi sallah lokacin da kuke shiga cikin subahi lokacin sallan asubahi kenan wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wannan jumla mutalila ne ana cikin magana aka wani magana wa ashiyan ku yi sallah kuma lokacin yammaci shine sallan la'asar wa hina tuzirun lokacin da kuke shiga garji shine tsakiyar rana ana Allah tana ga cewa ina tambayan ku da a ce kowane ɗaya daga cikin ku yana da ƙorama a ƙofar gidansa ruwan mai tsarki mai lafiya kalkal yayi wanka so biyar za a samu raguwar da a jikinsa suka ce na ya rasu ce to haka sallah take haka sallah take as-salatu imadu dini ba man aqama ha faqad aqama ad-dina wa man taraka faqad taraka ad-dina sallah ita ce ginshikin addini idan ka yi sallan asuba ka kankare abin da kai da dare har zuwa asuba in ka yi sallan azhar an kankane maka abin da kai daga safe har zuwa azhar in ka yi sallan la'asar abin da kai tsakanin azhar da la'asar an kankane maka in ka yi sallan magariba an kankane maka tsakanin magariba da la'asar haka nan tsakanin isha da magariba to shi sa aka ce ita sallan isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba jinkirtawa wata rana har ya kai kusan sulusun dare sannan ya fito sai aka yi sallan isha ya ce in ba dun karon kuntata ma al'umma na ba wannan lokacin ta kenan da ya dace ma'ana abin da ake so da yin sallan ishan ya zamo littafin ka na karshe da za a rubuta aikin alheri ka je gado ka kwanta kaga fira bai dace ba kenan domin in kai firan mala'iku za su rubuta kuma Allah ya ajiye mala'iku masu karban aiki na bawa kamar yadda akan karbi aikin safe da masu aikin yamma to mala'ikun safe sukan zo daidai lokacin sallan asubahi ne idan sun zo za su tarar da bayi suna sallan asubahi su waɗannan za su koma su bar bayi suna sallan asubahi idan sun koma sai Allah ya ce me kuka bar bayi na suna yi ku da kuka dawo ya kuka ce mun bar su a sallan asubahi to su waɗannan da za su fara rubuta aiki za su fara rubuta aiki ya fara sallan asuba su wancan za su ajiye aiki cewa ya mun bar shi yana sallan asuba in an zo maraice da la'asar kuma za su zo to za a bar mutane suna sallah shine in aka duba aikinka farko sallah karshe sallah farko sallah karshe sallah Allah ya ce kai wannan bawa mai biyayya ne na gafarta masa ina ke cewa da Allah yana da wani ibada wanda yake so ba sallah ba da ya zaba mu mala'iku mala'iku da ma ba a yi su don su ci ba ba su ci ba a yi su tarkibin sha'awa ba ba su saban Allah kullum bautan Allah suke amma bautan Allah nan da Allah ya sa su wani turan da aka yi mala'ikan a tsaye yake tsayuwan sallah bai taba dukawa bai taba kyauta ido ba wani tun da aka yi mala'ikan ruku ya yi hayo bai daga ba wani tun da aka yi shi sujada ya yi hayo bai daga ba wani zaman da ya yaki har yau bai daga ba amma mu al'umma nan sallallahu sai Allah ya ba mu sallolin nan guda biyar babu wata al'umma da aka ba ta sallah guda biyar sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine inna salata kanan al mu'minina kitaban mawquta har manzo Allah yana cewa duk wanda sallarsa mai hana shi alfasha ba to ba bukatar sallarsa wannan shine dai kuma awwal ma yuhasabu bihi al-mar'u as-salata farkon abin da za a auna ayyukan ka sallah in ta yi kyau sai a ce sauran ma duk sun yi idan ba ta yi kyau ba sai a ce kai addinci ka sauran kuma sallah ne kadai tare dukkan abubuwa arkanin islami guda biyar ya taru a sallah kaga tauhidi ko ai sallah dama sai ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ga ita sallan kanta kan shine rukuni na biyu ga zakka dole sai ka sai riga sai kuɗi ya shigo ciki ko ga azumi ba a cin abinci idan ana sallah sau na ka azumi ya shigo ciki kenan ga haji ka ba kake fuskanta to shi sa a ce ita sallah ta tara dukkan arkanin islam guda biyar to idan ba ta yi kyau ba sauran ma ba za su yi kyau ba sadaka ya kamata mutum ya kula da sallah inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar in ka zo kuma ka yi ta wai za a ce musu salatu atuwa wa alaikum mistakina ku zo da natsuwa ba wani abin da zaka samu lada kamar sallan da kai alola daga gida in ka wanke hannu zunubin hannu ya fita in ka wanke fuska zunubin ido da hanci da baki ya fita in ka shafa kunni zunubin kunni ya fita in ka wanke kafa zunubin kafa ya fita in ka taso kan hanya kana tafe ka taka ɗaya za ka masallaci lada taka ɗaya kankarin zunubi lada kankarin zunubi har ka zo masallaci in kai sa'a ka zo neman bai zo ba ka tsaya to mala'ika na kanka yana Allahumma gafiru wa rahmu Allahumma gafiru wa rahmu Allah gafarta masa ka ji kansa amma mu yanzu sai mun ji liman ya shigo sai ka je tak tak tak tak mutum ya ruga da gudu ba ma zai je inda ake sallah da zanewa ba Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wannan ba haka bane manzo Allah ce a zo da natsuwa يخرج الحي الله ينا فت... يخرج الحي ينا فتن الرايي من الميت daga matacce kal insan kaman mutum ana samar da shi minan nutfa daga mani ai mani matacce ne wa tsayir tsuntsu kuma akan samar da shi minan bailati daga kwai kwai ko ai baya motsi to Allah yake yin haka mani ya shiga cikin mahaifa ya tara shi kwana arba'in ya mai da shi gudan jini kwana arba'in a gura mashi ɗauka kwana arba'in Allah ce ni nake yin haka kwakwai in an fito da shi baya motsi ka za ta kwanta ko wani dabba ya kwanta dumin nan ya sa ya da ikon Allah ya zamo mai ɗa a ciki Allah ce ni nake yi wa yukhrijul mayta Allah yana fitar da mataccen min alhayy daga rayi an nutfata wal bayda shine ai dan adam shi ke fitar da maniyin ai rayayye ne aka samar da maniyin matacce a jikin shi Allah kuma ya ma raya shi wal bayna da kwannan ai ya fito daga dabba ne ko kaza ko na abu ai kwannan ta fito daga rayayya ne amma matacciya ne Allah ya raya ta wa yake yin haka wa yugi al-arda yake raya kasa bin nabati da tsiro ba da mautiya bayan mutuwanta ay yimsiya bushewanta wa kadhalika al-ikhraj kamar yadda kuka gani kullum ana yi maku nan fitar wannan tukurajuna ake fitar da ku min al-quburi daga kaburbura bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli tahrujuna kuke fita ai ko ko tukurajuna ake fitar da ku na'am ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته akwai daga ayoyin Allah ta'ala addallati maimun nuni ala qudratihi bisa qudran Allah an khalaqakum min turabi ya halicce ku daga ƙasa ne ai aslakum asalin ku adam summa idan yayin nan antum ku basharun mutane min damin daga jini wa lahamin da nama tantashiruna kuna watsuwa fil ardi a cikin ƙasa da Allah ya halicci ya so ya halicci annabi adam ya sa mala'ika ya yi damki na ƙasa sai aka yi damki wuri-wuri-wuri an ce nau'in ƙasa kashi sittin ne sai da aka taro damkin kowanne aka tara su sannan aka yi ɗan adam ɗin da shi shi sa ɗan adam da muka zo kowa aka rarraba wani ƙasan mai tauri ne za ga wani ɗan adam ɗan tauri ne wani ƙasan mai sauƙi ne za ga shi mai sauƙi ne wani ƙasan kamar ruwa ne za ga shi kamar ruwan wani kasan ja ne Allah ya wasu ja wani kasan baki ne Allah ya wani baki wani kasan bari ne Allah ya wani bari to Allah ya ce daga damki ɗaya ne dai aka yi ku sai ga kunan kun watsu kun cika duniya wannan ya isa ayar Allah subhanahu wataala wa min ayati yana daga ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta maku mata daga cikin kanunku fa kulli kan hawa'u min lali adam an halicci hawa'u daga haƙarƙarin ɗan adam dan adam wasairun nisa'i sauran matan duniya kuma min rijali wan nisa'i daga tsatson maza da mata Allah yayi ne litaskunu don ku natsa ilaiha zuwa gare ta wa ta'labuwa ku saba da ita wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya tsakanin ku da jin kai inna fi zalika a cikin wannan abin ambato akwai ayoyi ne ga mutane ya tafakkaru da suke tunane fi sun illahi kaga da Allah ya ce ya halitta muku mata ya ce litaskanu ilaiha haka kuma abin yake faruwa idan mace zuciyanka bai natsa da ita ba za ka ko kallon ta amma da Allah ya so ya sa auren da ka kalle zai ka ji zuciyanka wannan din an samu dai ai zuciya alhamdulillah alhamdulillah to sai kuma sai ya fara nema idan an fara nema ya natsa kenan litaskanu biha kenan da ko lokacin da mai natsa ba baka san ma mace na wucewa ba baka san na wucewa ba to ana nan ana nan ana nan idan aka yi auren sai Allah ya sanya mawadda tsakanin sai soyayya soyayya soyayya nan sai ga a'a kallo bai isa ba kuma sai a hada jiki ya sanya soyayya to ana nan ana nan sai ya sanya kuma rahama da kenan da kun haifi da kuma shikenan sai tausayi ya zo kai kana kallon nan ita tana kallon dan kana kallon dan ita tana kallon nan Allah ce ni ne ya aka dan ya zama aya gare ku liqaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani shine manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan za ka yi aure ka auri budurwa wani ya cikin sabon manzana salisama an yi yaƙi ana dawowa ya ce ya rasulullah ina neman aiman izini in maza maza in tafi gida kamin a zo gobe ya ce me yasa kake gaugawa ya ce ai na yi aure ke nan zan shiga ɗakin aka ce za a yaƙi to mata tana nan gida ni fa ina so in je gida annabi ce wani iri ka aura budurwa ko ko bazaura ce bazaura ce kashi kashi Allah bi kiran tulaibu ka wata laibu ha me ya hana ka auri budurwa ai ta fi kai wasa da ita da wasa da kai to maza ka je gida to sai maza la ce idan ka aure idan ka aure mace wadda take budurwa dukanta naka ne dukanta na dan bata san kowa ba sai kai in ka aure wadda ta yi aure bata haihu a can ba to rabi kai rabi wani rabi kai rabi wani domin har abada ba ta mantawa da na farkon nan ba za ta manta da na farkon nan ba rabi kai ne rabi wancan idan ko ka haifi ka ka aure mai ƴaƴa to dukkanin ni can ne duk abin da ka rora wajen ka can za ta kai ƴaƴan da za ta gina ta ba to Allah ya ce waje ala ya sanya litaskunu ilaiha kaga yanzu zuciyarka ya natsa ko da misali sha'awa ne in hankali bai natsa ba ba zai zo ba yawa amma idan zuciya ya natsa shikenan sai ka ji mawadda soyayya soyayya shikenan sai ka ana kusa ana kusa zai haɗe da juna shikenan sai Allah ya ce to bari in sanya rahama tsakaninku to rahaman nan in ne sauka ba kullum idon da na can to wannan kenan Allah ce wannan ya isa aya ka yi tunani a kai wake yin haka fi sun illahi a cikin aikin Allah subhanahu wataala wa min ayati yana daga ayoyin Allah khalqus samawati wal ardi halittan sammai da kasai wa ikhtilafu alsinatikum da sabanin haltunanku ay lugatikum lugoginku min arabiyyatin wa ajamiyyatin wa ghayriha Allah ne yayi ku haka waɗansu yi larabawa waɗansu ajamawa waɗansu ma yan gaji yaren gaji ne ake faɗi ne ma ko amma cikin ikon Allah duk yaren duniya ba zai wuce hurubul hijaiya ba duk yaren duniya ba zai fita daga aluf ba ta cajin ko ko abcd ba bai fita sai dai wannan ya ɗauke su harufan ya juya ya ce yarensa kenan kawai misali da hausa in kace ruwa ko ai rane da wau to da turanci in kace wata ba ba wane da ta ba da fullancin kacin biyan fa ba talle da yada ruwa ba ko to duk yanan duniya bai fita cikin waɗannan harufa ba don kasan ayan Allah kowa duk kowa hurubul yayi yake amfani da shi ba larabe ne kai bature ne kai wane ne kai sai dai ka biyo ta wannan dan kar Allah ya bada kofa ka san Allah da yake yi ko ka san Allah ke yi wani ka ji yaran nashi kaman za a ci kaman ana cin gauta saboda ta ta ta ta ta ta ce oh wannan kuma wani iri kenan to amma in gani dai zaka iya ganewa kai ma da za a faɗa a gaya maka kama ana gaya maka karatu zaka iya amma baka san meye ma'anar sa ba yace to wannan Allah ya ce ayoyin Allah ne haka ya ga yana wani ba'ajabe ya mai da wani balarabe wani wani mai fasaha wani mai hankali wani mara hankali wa alwanukum da launi launin ku min bayanin wa sawadin wa ghairihima yayi wasu farare yayi wasu bakaki wadansu su wani ka gan shi kyau din ma kamar ba za ka iya magana da shi ba wani ko ka gan shi baki kamar tukunya wa gani ma da wani su wa antum awladu rajulin sannan kuma ƴaƴan mutum ɗaya ne fa wahida wa mar'atun wahidatun da mace guda ɗaya kai inna fi zalika laayatin akwai ayoyi a cikin wancanan ka dalalatin masu nuni ala qudratihi bisa qudran Allah ta'ala للعالمين كتالكي بفتح اللام وكسرها أيضا ولقول ما أبوتا أنكلا وأولرهم ما أبوتا إلمي والله كومي الله يي أكوي رحمة أشكي إمام التسطري ينا cewa halittan sama sama da Allah ya rahama ne ga ƙasa domin duk alkhairi daga sama yake wajen Allah min albayi kulli shay'in hayy komi yana rayuwa da ruwa ne ana ɗauke ruwan nan ba mai rayuwa da shi za ka sha shi za ka yi wanka shi za ka ci abinci shi tsiro zai fito shi iska zai buga yalo to cikin ƙasa kuma rahama ne ga mu sararin duniya dan in ba haka cikin ƙasa ba ba za a samu shuka ba sai ka haƙa ka binne sannan ya fito kana shuka din kana makanka hisabi baka sani ba wata ran a shuka ka yanzu da ba abin da mutane da ɗoyi yana mutane ko a ce mutum in ya mutu a gida za a bar shi a sarari ne duk gidan sai an gudu daga zuwa har zuwa kwana bakwai to sai zamo rahama ga mutane a haka ƙasa a sa abin ne shikenan Allah ji kanshi Allah gafarta mishi Allah gafarta mishi sai ana wutun ana wuce ana kabarin wani ne har a manta sannan a malamai rahama ne ga jahilai malamai rahama ne ga jahilai in ji imamu tusiri domin shi jahili bai san inda nashi ba malamin shi ya san yadda za shi inna ma kashi Allah min ibadihi ulama in an ce ka ji tsoron Allah ba ka da ilimi za ka ji ko tsoron sa bulala zai nuna maka ko kuma a a ka ji tsoron Allah kai ibada ka zama ka samun malamai a cikin jahilai rahama ne sannan manya tare da ƙanana rahama ne dan shi yaro in zai abu zai ce a je a yi ne yanzu a mutu yan ko da babba zai ce ba haka ake yi ba ba haka ake ba ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kana nan yana ce albarkatu ma akabirkum albarka yana tare da manya to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko rahama ne ga kowa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to Allah kuma gafurur rahimun ne to wannan duk ayoyin Allah ne subhanahu wataala ya daure wannan abun da wannan abu ya daure wannan abun da wannan abu rabbu wujudin bi wujudin ka rabbu wujudin bi rabbi adamin bi adamin haka da ya daure yawa da zaran ka ji yunwa kana son cin abinci kaga rahama ne in aka ci abincin ba wurin fita kuma bala'i da za ka ci abincin a ce ba a yi rihi ba ba a yi bayan gida ba a kwana a yini sai asibiti ko ka sha ruwa baka fita baka samu wurin fitan bawalin ba sai asibiti to ashe kaga kashi ma rahama ne tusa ma rahama ne ko bawali ma rahama ne to haka Allah subhanahu wataala ya yi ci dun ku ga ayoyinsa ne kuma dare na yi kowa ya mutu shi ma rahama ne to shi ne zai faɗa yana faɗin irin ayoyin Allah wa min ayati manarukum bil layli
wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yuriikum al-warqa khawfan wa tama'an wa yanzilu minas samaa'i ma'an فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah manamukum bil laili wan nahar yin baccin ku da dare ko da rana bi iradati da nufin sarahatan lakum don hutu gare ku musamman ana yi da larabawa sun saba da kailula duk inda larabawa suke sun saba da baccin tsakiyar rana da yake da su ake magana sai Allah ya ce ai rahamar Allah ne ya sa ku yi bacci da daddare in gari yawo ya kuje ku aiki ko ka kai rabin rana ku je ku ƙara yin bacci da rana ku huta wabci ga ukun min fallihi da kuma neman ku falalan Allah na rana in gari ya waye kowa Allah ya aje masa inda zai je ya nemi arzikinsa kai fita kai gabas wani ya kudu wani ya arewa wani inda kake fita na yake zuwa anguwan da zaka fita kaje wani neman arziki wani kuma anguwan zai zo ko ramin da ka fito wani ranar zai shiga inda ka je kana gani in ka je zaka ci wuya can wani ne ke neman wuyin ya samu arzikin Allah ya ce falalansa ne tasarrufukum fi dalabil ma'isha jujjuyawan ku a cikin neman abin rayuwa bi iradati da nufin Allah inna fi zalika hakika a cikin wancanin kalayati akwai ayoyi ne komin ga mutane yasma'un da suke ji sama a tadabburin irin jin lura na lura wa atibarin da fahimta wata an ce mafi karfin abin da Allah malamai suka ce mafi karfin abin da Allah ya halitta dutse tauri gare shi har Allah yana cewa zuciya in ya bushe yakan kai kamar dutse sun makasar kulubun ba da zarka bai alkali yara au ashaddu kaswa zuciya za ga shi busasshe ba alaman ruwa ba alaman komi tauri da ya haka sai Allah ya halicci bakin karfe shi kuma ya fi shi karfi sai zo da ke shi fasa shi da Allah ya wannan sai haɗici kuma wuta wuta kuma ta fi ta fi karfe karfi sai a tausasa karfe da wuta ya zama kamar alewa da Allah ya yi sai kuma ya ruwa ruwa kuma ya fi wuta karfi sai kashe shi shi kuma ruwan yana gani shi ma yana da karfi sai Allah ya haɗe a yi halicci girgije girgije zai ɗebo ruwa ya kashe inda ya ga dama girgije ke dauke da shi in Allah ya ga dama ya shimfiɗa girgijen duk gari a yi ruwa in ya ga dama wancan angon a yi wannan ba a yi ba in ya ga dama duk ƙasan a yi shi kuma girgije yana ganin shi mai sai Allah ya halicci iska iskan ke tafiyar da shi ko ina ko ina iska kuma yana ganin shi ne sai aka halicci dan adam dan adam ya fi karfin iska ka sha ganin guguwa ya ɗauko kwano daga wani wuri ko ya rushe gini ya kai shi wani wuri amma jinjiri ka taba ganin iska ya dauke shi ba zai dauku ba to Allah yana cewa to shikenan dan adam kuma da ya ga shi ne sai Allah ya halicci bacci yamma na yi yalla bai dole ba ci wallahi wallahi dole ka je ka same shi ha ha ha ha kowaye kai ko bacci ya fi karfin ka dan Allah ya san wai ka san an fi karfin ka in kana ganin ka fi karfin wani a kama wancan to bacci ya fi karfin ka wallahi kana karya ne can an ji ma zai ka ci kwan kwan kwan ai bai tashi bacci ba ai bai tashi bacci ba wanda ya fi karfin shi ya zo to baccin ma yana nan sai aka halici mutuwa shi ko mutuwa ya fi karfin bacci in ka yi bacci an kila gobe ka tashi to amma mutuwa ya zo ya tashi mu gani mana to shine Allah subhanahu wataala yake gaya muku ayoyi kullum ana maka aya ka gane ko kana ce ana ce za a mutu kana ce ƙarya ne kuma gashi kullum sai ka mutu da daddare ko in ka kwanta da daddare an ru an cire ruhu da in Allah ya ga dama kamin asuba sai a ji yana tashi kuma sai ya malla kofa daga wannan an yi ta zarce babban ya zo wanda ya fi karfin karamin ko Allah ce wannan ayoyi ne ka lura an yi maku yadda ake shuka an zo an shuka ka a ƙasa an yi maka yadda ake rinjayen ka ai in Allah zai kashe ka safar ne ba wani abu kawai kana zaune ma ya gida ma kawai daga ana zaune zai ga ba mutum ayoyin Allah kenan wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah yurikumul barka yana gwada maku walqiya khawfan lil musafir min as-sawa'iq matafiya in suna tsakiyar daji suka ga walƙiya sai su yi ta tsorata kada tsawa ya faɗa masu tun da a daji ne wanda ma'allin maƙimi fil madari su ko mutanen gari an ji an yi shuka a gona ana buƙatar ruwa sai aka ga walƙiya sai ce alhamdulillah Allah ya kama na ruwa Allah ya kama na ruwa Allah ya kama na ruwa to mutanen daji su suke tsoron ruwan ya same su kar tsawa ya faɗa masu mu ko mutanen gari muna alhamdulillah Allah ya kawo ruwa Allah ya kawo ruwa ko mun ji rugugo zan ce shikenan Allah ya kiyaye ta faɗa a can daji ta faɗa a can daji to Allah ce ni nake yin haka wa yunazzilu minas sama'i ma'an yana saukar da ruwa daga sama fa yuhi bihi al-ardha raya kasa da shi ba da mautiya bayan mutuwanta ma'anan mutuwan yubsiha bushewanta da zaran an ce kaka yayi an kwashi kayan gona iska ya zo bazara ya buga ya wuce duk ciyawa ya bushe komi ya bushe wurin da yake damshi da ya zama ya bushe kakau kai in ma an yi dogon rani ya ya kafe Allah ce to wa yake kawo wannan ruwan ya raya kasan inna fi zalika haqiqa cikin wancanin ka almazkur la ayatin akwai ayoyi da qaumin ga mutane ya aqiluna da suke da lura
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن آياته yana daga ayoyin Allah an taquma as-samaa'u wal ardu sama ta tsaya da ƙasa da horon Allah bi iradatihi da nufin Allah min ghairu umudin ba tare da wani ginciki ba ka dubi yadda ƙasa din nan sama yake a shimfiɗe ba abin da ya tokare shi bai taba faɗowa ba ka dubi yadda Allah ya yi ƙasar nan ya yi shi daidai da buƙatar mu da an yi ƙasa kamar dutse ba lafiya da an yi ƙasa kamar ruwa ba lafiya don duk inda kaje kai gida a wajen dutse ba za ka samu rijiya ba ko to in ƙasan ya zama kamar dutse ya za a yi in kuma ya zama kamar ruwa ya za a yi to Allah sai daidaita shi ƙasan bai tauri kamar dutse ba bai taushi kamar ruwa ba waye haka kuma saman nan da ta tsaya babu komi wa ya tsaye da idan ba Allah ba inna Allah ya musu sama an ta kala al yace ni ni rike sama kuma in kana ganin me yasa aka rike sama to ka dubi tsuntsu mana awalam yaraw ila tayri faqan safatin wa yaqbilna ma yumsikuhunna illa rahman in kana ganin na saman bai baka mamaki ba baka ganin tsuntsu a sama in ya faka faka faka in kace bufuke ne ake damke funki yakan damke fufukin kuma ita tafiya me yasa bai fado ba wa ya rike su Allah ya rike su to ayoyin Allah ne nan kuma sai ka duba su ma nasara da Allah ya ba su ilimin duniya a wani mira wani ɗayan nan sai suka suka yi jirgin sama kamar tsuntsun shi ma sa fatin ga yana yana tafiya wa ya rike su ma yin suku na illa rahman ba wanda ya rike su da Allah in Allah ya ga dama jirgin bai kan sun kudo ya fadi ba ko to Allah ya ce wannan yana daga cikin ayoyin Allah sun mai za da akum sannan Allah in ya kira ku da'awatan kira guda min al'adi da ƙasa bi an yanfaha israfil fi suri shine mala'ika israfil ya hura cikin ƙawwalil ba'si ga tashi min al-qubur da kaburbura bayan hura ƙawwa na farko kowa da kowa ya mutu bayan shekara arba'in Allah subhanahu wata'ala zai tada mala'ika israfil ya ce hura kana hura ƙawwan nan idan antum takharujun sai ga dukkan ku kun fito mina daga rita haya fa khurujukum fitankum min ha daga kasa bidawatin daga da kira daya cewa an kira ku kawai kowa ya tashi gaba daya tun daga farkon halittar adam har karshen halitta da an gura ka wannan kowa zai tashi inna ma amru idza ala shay'in an yawla qawla rukun fa yakun ka san abun ba mai wahala ne wajen Allah ba in kana ganin ai mun zo duniya daidai ne bayan daya wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan ai shi sa aka yi yawa ko shi sa rayuwar ba ta yi ba Allah ya ba to ranar kiyama zai gwada maka da an gura kaho zai ce duk ku tashi za a tashi lokaci daya to kuma me wani wahala kenan ashe da yi ɗaiɗaikun da yin gaba ɗaya a wajen Allah ɗaya ne wannan ayoyin Allah ne wani kuma bi sama wata rali abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakansa ne halittansa ne bayinsa ne kullun lahu qanitun kowanne daga cikin abin halittan nan masu biyayya ne gare shi wa wallazi yabda'u khalaqa shine yake farin halittan mutum ثم يعيده سنن يميد سما da halakihin bayan halakansu wa huwa shi mayar wannan ahwanu alaihi ya fi sauki a kansa min albada'i daga farawa bin nazari ila ma inda almukhatabina in an yi nazari zuwa mu wanda ake zance da su a ce mutum ya yi abu ya gama a maimaita abun ai ya fi sauki gare shi to ta munasaban mu ne aka ce ahwanu alaihi amma shi Allah dama duk abu mai sauki ne dama lamarin sa kunne kawai fa ya kunu wai kundin nan ma fa ba wai yana nufin yana kun kundin ne ba a za a rada shayin kana kawai dan yanda hankalinka zai iya ganewa ka ce ma abin nan zamo ya zamo to ko shi haka Allah zai iya ta ce ma wannan zamo zamo zamo zamo zamo ai abin ya yawa a inna ma amru idza rada shayin kana kawai to da an hura kawan kowa sai tashi na min adat asan min ibtida'ihi ya maida abu ya fi sauki daga fara shi wa illa in ba haka ba da farawan farkon da maidawan inda Allah wajen Allah sawa'un daidai ne fi suhulati a cikin sauki wala kwal masalul ala Allah yana da misali mafi mafi daukaka fi samawa da cikin sama wal ardi da kasa ai sabatul ilya suba madaukaki wai yayi ta ce annahu la ilaha illallah ba abin bautawa da haƙƙin a bauta masa sai Allah wa huwa al-azizu shine buwaye fi mulki ya cikin mulkinsa alhakimu gani fi khalqihi ya cikin halin halittansa
ضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه تخافون هم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين
ضرب لكم مثلا ألا يا سنيا مكم مثالي أيها المشركون يا كو مشركين كائنا مي كسنشوا من أنفسكم دغ كانونكو وهو شيني هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء shin kuna da abin da abokin tarayya ya tabbata gare ku daga abin da kuka mallaka ai min mamalikun daga ababen mallakan ku a ce wannan mallakan ka ne kana yadda wani abokin tarayya ya zo tare da kai gida da kai gida wani ya ce na kure ta ne don Allah ne mai zaman lafiya ko ko ka aure mata mata ka ne ce na kure ta ne ya nemi zaman lafiya to ya ku ba ku yarda da shirka ba da Allah da ya mallake ku kuma kuke yarda yana da shirka wannan ai misali ne gare ku in dai har baka yarda matar ka rabi na ka rabi na wani ba me yasa don mallakar ka ce ko baiwar ka rabi baiwan ka na wani ba me yasa kai kana bawan Allah ba za ka yarda kai bawan Allah bane Allah yana da abokin tarayya da kai fi ma da zaka nakon cikin abin da muka azabta ku min al'amwali na dukiyoyi wa gairi ya da wani ta fa antum wa hum fihi ku da su a cikin su sawa'un daidai ne takhafunan kuna tsoron su kai sai ba cikin amsukum kamar yadda kuke tsoron kanan ku ai amsalakum min al-harani na yayaye wal istimamu bi ma'anan nafi ma'anan kora ne al ma'ana laysa bi mamalikum shuraka'a lakum ba wani abokin tarayya a to abin mallakan ku da zai zama abokin tarayya gare ku ila akhir ya zuwa karshen sa innakum gare ku to don haka ko ba kai fa taj'aluna ba alama maliki la shuraka alaku ya za ku sanya asashin ababan mallakan Allah su zama abokin tarayya gare shi kazalika nufassilu ayat haka nan muke rarrabe ayoyi nubayyinu ha misal zalika tafsil misalin wannan rarrabewa da qaumin ga mutane yaqiluna da suke da hankali ya tadabbaru da suna lura bale ta ba allazina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci sun bi bil ishraki da shirka a hawa'ahum son zuciyansu bi gairi ilmin ba tare da sani ba faman yahdi man adalla Allah wa zai shirye da wanda Allah ya batar da shi na ma man yahdihi Allah fala mudilla la wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida idan Allah ya badda mutum ba mai shirye da shi kaman yanda Allah in ya shirye da mutum ba mai iya batar da shi ai la hadiya lahu wa ma lahum min nasirin ba mataimaka gare su mani'ina masu hanawa min azabillahi daga azaban Allah فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا يا رسول الله كتسيد فسكنك للدين الدين حنيفا addinin da ya karkace ma kowane addini ma'ilan ilayhi ai akhlis dinaka lillahi ka tsarkake addininka ga Allah an wa man ma'aka kai da umanta bi aka da wanda ya bi ka fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha halittan Allah ne wanda ya halicci mutane akan ta wani dinu ita ce addinin ta ai alzumuwa ku lumte da shi sa manzo Allah sallallahu alaihi cewa kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء wato kowane ɗa da ya zo duniya ya zo ne akan fitira halittar musulunci to sai dai kuma ran da aka gama halittar shi Allah ya rubuta shi matsiyaci ne ko mai arziki ne ko ya zo duniya ko kaga ya kama aikin arziki in a ƙarshensa matsiyaci ne a ƙarshen zai koma tsiyar in kuma a ƙarshensa mai arziki ne ko ya zo ya fara aikin tsiyan a ƙarshensa zai koma aikin arzikin ya mutu a kai sana Allah yake cewa fitratan nasi alaiha a wajen Allah dai halittan da ya yi dukkan su ya halicce su bisa miƙa wuya ne ga Allah musulmai ne sai dai abawahu ya hagu dani ya auyi nasrani ya auyi bajisani in ya rasa sa'a sai ya faɗo gidan kafiri sai a kira shi kafiri ko ya faɗo gidan bamajusi sai a kira shi bamajusi in yi sa'a sai ya faɗo gidan musulmi sai ka ji sunan shi mutumin kirki ko ahmadu ko musa ko ibrahim in ya je can kuma sai ka ji a kwanko ko wane ne ga nan in ya faɗa wani wuri sai ka ji ko rabo ko nomau to mai ba majusi kenan Allah ce to fitratan na Allah ya halicci mutane alaiha kanta la tabdila li khalqillah ba musayawa ga halittan Allah lidinihi ai la tabdilu bi an tushriku kar ku musaya addinin Allah ku shirka ذلك الدين القيم وانت انك الدين المسلمين شيني الدين المستقيم مديديتي توحيد الله توحيد الله ولكن اكثر الناس اما يوانچن متاني كافرن مكه آه كافرن مكه لا يعلمون بسسن آه توحيد الله توحيد الله باب وانا النبي da aka aiko ba da tauhidi ba dukkan annabawa gaba ɗaya tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabin da ya zo da cewa Allah biyu ne Allah ɗaya ne sai dai shari'o'i su saba wani lokaci wani ya salla da safe da yamma wani a bashi azumi kaza wani mu al'umma annabi ne duk aka tara mana to shi Allah ce shine addinin Allah mustaqimi don haka alqur'ani ke cewa inna dina inna Allahi al-islam addini a wajen Allah musulunci a wani aya ce wa yamtaki gaira islami dinan wala yuqbalu minkum ya ma ya asara ni bi da ilai
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربه منيبين إليه ثم إذا أذاقوا منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون munibina ilaihi masu komawa zuwa ga Allah ta'ala bima amara bihi wa naha cikin abin da ya horo da abin da ya hane anu hana min fa'ili yakin wa ma da bihi ay ay tsaqimu abin da ake nufi cewa aqimu ku daidaitu wattaqu ku ji tsoron Allah khafu wa aqimu salata ku tsaya da sallah wala takunu kar ku kasance minal mushrikin daga masu tara Allah da wani min alladhina faraqu dinahum yana daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su badalun bi adadil jari dinahum addinin su bi khilafiyin da sabanin su fi ma ya'budunahu cikin abin da suke bauta masa wa kanu shiyan sun zamo yanki yanki fi zalika a cikin wancaninka wasu su sassako gumanka su ce shine allan su wasu su ce rana ne allansu wasu masu bautan shanu haka nan dai Allah ce shi an firakan kullu hizmin kowanne minhum daga cikin su farihuna suna masu farin ciki bi ma ladaihim da abin da ke gare su masu kullu suna masu farin ciki wa fi qira'atin faraqu ay taraku dinahum sun bar addinin su alladhi umiru bihi wanda aka hore su da shi amma wa idza massan nasa amma idan cuta ya shafi kafiran makka shiddatun tsanani da an rabbahum min na ilaihi daga nan da aka ga tsanani kuma sai a bar gumakan sai a koma ga Allah ana kiransa suna masu komawa ilaihi zuwa gare shi duna gairihi koma bayan waninsa kamar yadda mabocin duniya in ya bar Allah da tsarin tsanani ya samu sai fara Allah Allah Allah Allah in ba a kiran Allah in Allah ya so ka kira shi sai ya sa maka ciwo in ya sa maka ciwo dole ka kira shi ko ba komi ka ce wayo Allah ko ba komi ka ce wayo Allah wayo Allah ko ya turo maka wani bala'i ka ce wayo Allah to Allah ya ce duk masu bautan wani din nan da sun ga tsanani abin da suke kula Allah Allah Allah muni bi ne ilai summa idza zakara min rahmatan sannan idan muka dandana masu rahama minu da gare shi bil madari da ruwan sama idan yayin nan fariqun yanki minun daga cikin su yushrikuna suna shirka bi rabbihim da ubangijinsu su liyakbaru dan su kafirce bima atainahu da abin da muka ba su ai da bihi tahdid an nufin tsoratarwa da shi ne ma'ana mutane idan tsanani ya same su sai a koma ga Allah yanzu mutanen duniya ma haka suke da zarar an yi mutum da dukiya dukiyan ya yawa zai ga zuwa masallaci ai wuya zuwa masallaci ai wuya ba za a yi da shi ba in ma ya yi gida sai ce Allah ga naka kusa da mai gadi a can bakin kofa ba shi kan nan ba da lokacin sallah sai dai in ya tuna bai yi ba ko to amma da an bace kudin ba ce Allah Allah Allah sai ga mutum da lalata da ba ruwan shi da addini amma da ya bada talauci zai rike tarbi sai ga mutum da tarbi shine a masallaci kuma ya koma da Allah ba ka jin kunya jiya baka rike tarbi ba shekaran jiya baka rike tarbi ba da zaran talauci a faru sai kuma shine sauran gaba kwas kwas kwas kwas Allah ce to ai tuba ta mata ku ji daɗi kaɗan ne fa sau ta alamunin sannan za ku san ƙaƙi bata ta amattu ikin karshen jin daɗin ku fi iltifatun hanyar zai ba
alhamdulillah rabbil alamin a akar makalla mutum ne ya ce ya iya yin addu'a cikin sujjada da yaren shi na hausa
ai ma mahallin shi bane abin da aka ce ka yi tasbihi ko subhana rabbil azim wa hamdihi ko subhana rabbil a'la wa bihamdihi sai dai in sallar nafila ne mai mutasar yace ya kam ya halatta kai addu'a a ciki wa illu duniya ko da na duniya ne mana in baka iya larabci ba wannan kana iya yi a ciki amma dai sallan farilla ka tsaya a subhanan nan duk abin da kake nema an kazo tahiyya ayi atahiyatullah zakiyallah dai bar assalamu alayka ya nabi rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah salihin duk abin da kake nema ka samu rahaman Allah duk abin da kake nema shiga ciki
akar makalla wannan mutum ne ya ce yana so zai yi na filfili irin na dare to ya iya yin shafa'i da wufi lokacin da suka gama sallan tarawih idan ba kai ne liman a masallacin ba bai kamata kai shafa'i da wuturi ba don shafa'i da wuturi yakan zama kullewan sallah ne kamar yadda kaga sallan magariba sallah ne na ƙarshen dare in an yi biyu sai a kulle da ɗaya in kai sallan isha kuma kai shafa'i da wuturi ka kulle da ɗaya shine kamar mara din to haka in har kai ba kai ne liman a masallacin ba abin da ya fi kyau ka bar shafa'i da wucirin ka koma da daddare in ka yi adadin abin da Allah ya baka biyu ne hudu ne shida ne goma ne ila masha Allah sai ka cika da shafa'i da wuturin yafi amma in ka gabatar a masallaci to in ka je daki kuma ba za ka sake shafa'i da wuturin ba sai dai ka yi bibbiyu bakin da Allah ya baka
a akar makalla na ji wani malami ya kafa hujja da wannan sura suratul waqi'a karkenta inda ake cewa la ya masahu illa al-mudahirin illa al-mutahharun ya da mutahharam ya ce wannan aya an saukar da ita akan kafirai ne ba akan musulmi ba saboda haka in mace tana da janaba ko haila za ta yi taba qur'ani ko ta dauka haka ma namiji in yana da janaba shine abin ya shige mushi shine ya zo ma da ya taimaki ka san matsalan irin waɗannan masu karatun tsintuwa ne da sun san fikiru da sun san fikihu da ba su yi wannan maganan ba a fikihu yana nan a cikin littafin fuqaha dukkan mace mai haila ba ta daukan alqur'ani don ba ta da tsarki alqur'ani da tsarka ne saboda haka da ya karanta littafan fikihu da ya yi abin kunya don kuwa cikin littafan fikihu daga zaran mace tana haila ko karatun qur'anin ba za ta yi ba sai dai an rangwanta mata ta karanta aya ɗaya ko biyu don gudun mantuwa amma har ta rungumi qur'ani ga baki daya wannan mutumin yana nuna ba fakihi bane kawai yana so ya kirkiro na abu ne saboda haka yadda yake a littafan fuqaha duka kuma la yamassu ila al-madhura ya shafi dukkan wani mutumin da baya da tsarki kenan yana nufi idan mutum ya yi janaba sai zo ya rungumi qur'ani kenan ko in kai janaba sai ka rungumi qur'ani ko ko ka dawo daga bayan gida ko baka yi tsarki ba sai ka zurfi qur'ani to ina tsarkin
aka rabu kallawa da kuma ce mutum ne ya karbi wazifa to bayan ya karba ya daina shan taba sai daga baya kuma ya dawo makan taba da dangana to ya wazifar na zai kasance tana nan amma dai ita taba ijtihadin shaftijani ya ce haramun ce saboda cewa kar a yi mubazzaranci malamai sun yi sabani akan taba wasu suka ce shan ki banza barin ki banza domin bata zo zamanin sahabbai ba bata zo zamanin annabi muhammadu ba balle a yi mata muhalli ko da ta zo zamanin malamai wanda abin ya rage istihadi waɗansu su ce shan ki banza barin ki banza shan ki banza barin ki banza ko a sha ko kar a sha wasu suka ce shan ta haramun ne suka ce ko ko to amma shan tijani na shi istihadin ya ce na farko dai an hana mubazzaranci ko an hana mubazzaranci in ka kona kuɗi kayan mubazzaranci ko kuma na biyu ta ba tana sa cuta har ma masu taban turawa suka yi maka gargadi a kwalinta kar ka sha to ai Allah ya ce wala tulqu bi anfusikum ila tahaluka kar ku jefa kanku zuwa halaka ita taba kuma karshe tana bata kunhu ka halaka saboda ka shi a wajensa don almajirin sa kare sha taba haramun ne ijtihadi ne nasa sadaka amma baya daga cikin sharadin abin da zai sa ka fita dariƙan sai dai kai ta iskibari kai kokarin ka bari duk
akaramakallah akwai wani bawan Allah Idris makama shi kuma ya kawo Qur'ani guda goma sadaka yana bukatar aimin mahaifinsa du'a'i kuma ya yi du'a'in Allah ya sa gama da tsohonsa lafiya sai kuma mutanen birnin gwari da zamfara su kuma suna neman malam ya musu du'a'i akan yan fashi da suka addabe su sai kuma wannan bawan Allah mai ciwon diabetes shine ciwon suga shi kuma ya kwanta a asibiti har ta kai ma an cire ma yatsunsa amma bai daina tafiya ba shine yake roƙon malam da du'a neman addu'a Allah ya ji kan mahaifin sai ji kan namu baki ɗaya ya sa yawa tsohuwar salafiya mutanen zamfara dubin nan gwari Allah ya isa masu sharrin masu fashi Allah ya kare mu ya kare mu baki ɗaya Allah ya lalata su Allah ya kunyata su Allah ya kora asirin su mai neman addu'a Allah ya bashi lafiya ko kuma marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya ba mu lafiya da mu yadda da aikin ya Fatiha da salatul fati فاتم لما سبقنا سلاك ولك الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله كلهم يرنيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلامة الحمد لله رب العالمين ربنا ما مدي ربنا
kana ta daga hannu za mu kore ka nan kana damu
wannan yana damu mu za mu kore shi